أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيئنا محمد وعلى آله حق قدره وامتداره العظيم كراتمنا لتاهم بقية المستفيد شرح منية المريد نسيدي muhammadu al'arabi a sa'ihi muna cikin almatsalabu sani inda yake bayani game da bayanan shehu tijjani akan cewa duk mutumin da yake son ya tsarkake zuciyarsa ya samu ma'arifa sai ya yi ƙoƙari ya yage wasu abubuwa daga cikin zuciyarsa je ya kawo mana wasiƙa ko amsar wasiƙa da shehu tijjani ya rubuta wa wani daga cikin malaman garuruwa to yau za mu tashi dai akan zastukan shehu tijjani ya ce wa mimma wa kaftu alaihi min kalami radiyallahu anhu fi hazal mahaddi ya ce yana daga abin da na tsaya gare shi wato abin da na samu min kalamihi daga zancen shehu tijjani radiyallahu anhu fi hazal mahaddi a cikin wannan matsayi a cikin wannan gurbi na same shi bi kaɗi yamini hil mubaraka da rubutun hannun damansa mai albarka a zamanin kasan babu ɗaba'i duka rubutun hannu ne na same shi bi kaɗi yamini hil mubaraka da rubutun hannunsa mai albarka fi jawabin shi ma ya yi ne cikin wani jawabi da shehu tijjani ya yi liba'abi kasatil kasati min ashabi radiyallahu an yayi wannan jawabi ga wani daga cikin shashin keɓantattun keɓantattun sahabbansa shi ba ma kasatun min ashabi bane a'a kasatul kasa a cikin keɓantattun ma shi yana cikin keɓantattu min ashabihi radiyallahu anhu kuma ya ce wa minhu daga wajen wannan khasatul khasati min ashabihi talaqaitu nay talakin wannan jawabi na shehu tijani da na samu a rubuce da hannunsa mai albarka ba wai hannu ya zo ta wani hannu ba a hannun shi khasatul khasa wanda shehu tijani ya rubuta wa wannan jawabi a hannunsa ne talakin wannan jawabi na shehu tijani kaga ya nuna maka shi tabi'i ne a wajen shehu tijjani ya yi zamani da sahabban shehu tijjani ma nasu ya ce ga bayanin shehu tijjani a wannan jawabi yana gaya wa shi ba abu kasatul kasati min ashabi hidin ce amma ma zakarta min al-awarid al-ha'ilati bainaka wa bain ma taqsidu min amr al-akhirah yace amma abin da ka ambata kana neman waraka min al'awariji daga bujire-bujire alha'ilati bai na kawo bai na mata ƙasudu wacce take tsarewa tsakaninka da abin da kake nema min amuril akhira na aikin lahira sai ake samun aridi ko awari da take tsarewa baka cimma burinka na abin da kake bida na lamarin lahira ko na aikin lahira kamar mutum yana son ikilasi a zuciyarsa amma zuciyarsa ta ƙi duk sanda ya zo yin wani aiki na ibada sai tarihi ta masa wani abu na riya ina fata an gane ko kuma yana so ya yi mujahada wajen bautar Allah amma zuciyar ta ƙi to yace abin da yake tsare tsakaninka da wannan fa'alam ka sani anna sababahu dalilin wannan wani hali da yake tsarewa tsakaninka da abin da kake nema na aikin lahira shine ma tumakkinu min nafsika abin da ka ba wa zuciyarka dama min almaili na daga karkata ila rahati zuwa hutu da neman hutu na jin daɗi dama da ka ba wa zuciyarka har take rawaita ita tana so ta ji daɗi a duniya tana so ta ci mai kyau ta sha mai kyau ta ɗaula tufa mai kyau ta samu makwanci mai kyau ta hau abun hawa mai kyau ta auri mata mai kyau ta samu mukami da take nema a duniya to wannan damar da ka ba zuciyarka har ta karkata ilan rahati zuwa hutu wakati hami ma ta ƙadiru alai mina shahawati da kuma damar da ka ba ta na aikata abin da ta samu iko a kai mina shahawati na sha'awa-sha'awan duniya zuyina linnasi ko mina shahawati ko hubbu shahawati minan nisa'i wal banina wal qanadir al muqaddarati min al zahab wal kibrati wal khayl al musawamati wal al'am wal harfi zalika mata'ul hayati dunya wallahu indahu husnul ma'ad to damar da ka ba zuciyarka har tana da wani zaɓi tana da wani abun da take sha'awa a duniya ba abun da Allah yake so ba ko to damar da ka ba ta din nan fa innaha sami'at domin ita zuciyar taka ta ji cewa anna maqamal ma'rifati billahi ta'ala muqami na ma'arifa na sanin Allah ta'ala hasilul laha zai tabbata gare ta bila ta abin ba tare da wata wahala abinda ka kudura mata na jin falalar wannan ɗariƙa ta tijjani an sai ɗariƙa ta tarbiyya kuma an ce ɗariƙu mahadul fadali ana cewa ai ɗariƙa ta ta gazar falalar Allah ayyukanta masu sauƙi ne ko kana lazuminka da wazifa da zikirin juma'a ko baka ƙara wasu ayyuka da wani mujahada a kai ba za ka yi wusuli ka samu ma'arifa ka san Allah ya ce to damar da ka ba wa zuciyarka har ta ji cewa anna maƙamal ma'arifati billahi hasilun laha mai saduwa ne gare ta bila ta abin ba tare da wahala ba famalat sai ta karkata ila ma ya fita bihi hawa haminar rahat zuwa ga abin da soye-soyen zuciyarta yake hukunta shi na neman hutu da jin daɗi wannan shine sababi in ji shehu tijar ka bata har ta saba da wannan cewa an kai aiki kaɗan ma ai ya isa ka samu abin da kake nema to shine yasa ita kuma tafi ƙarfinka har ba ka iya tankwala ta wajen ayyukan lahira ya ce falau annaha alimat da ita zuciyarka ta san cewa anna maqasuda min al-ma'rifati billahi maqasudinta abin bidarta abin da take nema na ma'arifa na sanin Allah ta'ala la ya hasulu laha baya tabbata gare ta illa iza jaddat sai in ta yi ƙoƙari fi ma huwa min amri ɗariƙi ma'arufin cikin abin da yake sananne ne daga lamarin ɗariƙa sai ka yi azkare ka yi wata talatin annabi ka yi kaza da kaza ka haɗa da al'auradun ikitiyariya bayan al'auradun lazima ka ɗora mata wannan cewa fa ba za ta samu abin da take nema ba illa iza jaddad sai ta yi kokari ta zage dantse fi ma huwa min amri dariqi ma'rufu cikin abin da yake sananne ne a cikin lamarin wannan hanya na neman ma'arifa wa fara kad kullu ma'lufin kuma ta rabu da dukkan wani abin da ta saba da shi na jin daɗi ka ɗora mata ta san cewa ba za ta samu abin da ake nema na ma'arifa da sauƙi ba sai ta yi wahala ta rasa bacci bacci ai abu ne mai daɗi ko musamman da daddare to ta saba da rashin bacci da daddare ta saba da cika ciki a ƙoshi kowane lokaci duka ma'alufi ne to da ka sabar mata da wannan talabu da dukkan wani abu da ta saba na sha'awar duniya la ajabat ila ma yuradu min hamilal mujahada da ta amsa zuwa ga abin da ake bida gare ta na almujahadatu kokari wajen bauta wa Allah li'annaha domin ta zuciya la turidu zafara bi madalubiha a wancan yanayi na farko ba ta neman rabauta da abin bidatta abin da take nema na ma'arifa falamma sami'ati amma yayin da taji annaha yasulu laha cewa ai abin da take nema zai tabbata gare ta duna ta abin ba tare da wata wahala ba ba tare da wata mujahada ba lam tajib ila ma yuradu min hato ba za ta amsa maka zuwa ga abin da ake nema gare ta min al mujahadati na kokari wajen bautawa Allah ba wa mufaraqatul hudubi ba za ta amsa maka zuwa ga rabuwa abin da yake na bukatun san rai ba fa kullu aridin dukkan wani abu da yake bujurowa zuciya ya tsare ta gabarin ma'arifa la budda ba makawa min zuhuri hukumi akwai bayyanar hukuncin wannan aridin sai da hukuncinsa ya bayyana bi ma'ana sababin da yake jawo shi ya bayyana sannan aka samu wannan aridin da yake zuwa ya tsare tsakaninka da abin da kake nema sai shehu tijjani ya ce masa faman zanna anna qiyamal arid bil qalbi ala hadihi duk wanda ya zaci cewa tabbatar aridi da yake bujurowa ya tsare zuciya ga ma'arifa zai dawwama ala hali a bisa wannan hali yumkinu ma'ahu zuhuru naqibi hukumihi kuma bayyanar abin da zai warware hukuncinsa zai iya yiwuwa tare da aridin to faƙar jahila amuran lahi azza wajen hakika ya jahilci lamarin Allah azza wajen dole sai ka gusar da aridin da ya bujiro ya tsare tsakanin zuciyarka da muradinta sannan ka samu abin da kake ne amma aridin yana nan kuma ka ce za ka gusar da hukuncinsa wannan ba zai taɓa yiwa ba in ko kace haka to ka jahilci lamarin Allah ta'ala walam yasul lahu man zannahu abinda yake zaton sa din ba zai tabbata ba zaton zaka samu ma'arifa tare da kuma sha'awa da soyayyen rai na duniya duk wanda ya zaci wannan lam yasul lahu min zanni ba abinda zai tabbata na wannan zato nasa illa ta'abu sai wahala kawai la gairu ba wani wannan wahala bakar ya kawai zai ci ba zai rabu da wannan arizin da yake bujurowa ya tsare tsakaninsa da abin da yake nema ba ya ce wa misalin aridin in ji shehu tijjani misalin aridi da yake bujurowa zuciya ya tsare tsakaninta da ma'arifar da take nema ya ce kasa haji fi sama kamar hadari ne ko gajimare a sararin samaniya misalu ma wara a huminar mujahada misalin abin da yake bayan wannan hadari minal mujahada na ƙoƙarin da za ka yi wajen bautar Allah ya ce ka shamsi kamar rana ce ka gane ai shi ga jimare ko hadari da yake sama da ya yi kauri ya tare hasken rana aka yi lumshi eh to shi ne ita ranar ya ce misalin abin da yake bayan wannan gajimare shi kuma arzikin da ya buduro a zuciyarka kamar gajimare ne da ya tsare tsakaninka da mujahada kokari wajen bautar Allah to yace misali fa idza sahassa ma'u min as-sahabi idan sama ta watsake daga wannan girgize da hadari tal'atu shamsu ai rana za ta hudu ko wai za wa ka sahabu duna amma idan girgize ko hadari ya afku tsakanin rana da kuma wanda suke rayuwa a doron ƙasa hala baina huwa baina ha sai wannan gajimaren ya tsare tsakaninsa da wannan hasken ranar ba zai maganta babbalanta na ya ga haskenta fala yumkinu qu sahabi fi sama wa dulu shamsi ka gane ai fahiya min wara'i ba zai taɓa yiwuwa a samu abkuwar gajimare a sanarin samaniya kuma da ƙullowar rana sahiyatan tana watsake min wara'i kuma ta bayan wannan girgijan ba a ce an yi gajimare zamanin damuna mai duhu kuma ce ga rana tarwal ana ganinta kuma ta bayan wannan girgijan ya sai ba zai taɓa yiwuwa ba to haka nan ba za a taɓa samun aridi a cikin zuciya sannan kuma a ce zuciya ta tsarkaka inda kasar rana haskenta ba zai tsarkaka ba in akwai gajimare hatta sai gajimare nan ya gushe sannan za ta wutsake haskenta ya dawo kamar yadda aka saba to haka nan idan akwai burbushin aridi a cikin zuciya ba za ta taɓa tsarkaka ta samu ma'arifa ba sai an gusar da wannan aridi shehu ya ce wata uƙalu haza ko ko wata aƙal haza yana gaya wa alkasatul kasa min ashabi hidin ya ce ka hankalci wannan abin da nake gaya ma wata ammalu ka lura da shi tattafi minhu ilman aziman za ka fa'idanci ilimi mai girma minhu daga wannan abin da nake gaya maka da wannan misali da nake buga maka wa haifu ƙamatin awaridu bil ƙalbi shau ya ce duk lokacin da a waridai suka zauna a zuciya min almaili shine karkata zuciya ilar rahati zuwa hutu waqti hami ma taqdiru alayhi min shahawati da kuma aikata abin da take samun ikon dama na sha'awar duniya duk lokacin da aka samu wannan a zuciya imtala alqalbu zuciyar nan za ta cika bi suwaril akawani da hoto na kasantattu tana son kaza tana son kaza tana son kaza wal maili da kuma karkata ilaiha zuwa ga akawani duk sai ta kyale ubangiji ta manta da shi ta koma koyi soyan abun duniya wa haisu wa zalika duk lokacin da irin wannan abu ya afku a zuciyar bawa ta makana ta khalitul qalbi fi amril hawa to zai bayu ga cuɗanyar zuciya cikin lamarin san san zuciya wal bu'di da nisanta an hadratul qudsi ga halaran nan ta tsarki ta ubangiji wa an jami mukuta bayatiha za ta nisan daga dukkan abubuwan da yake hukunta ta na ma'arifa to fala ta zulu minu hazihil umur waɗannan al'amura ba za su gushe da zuciyar bawa ba illa bi waridil fatihil akbar sai dai da waridin nan ilahi da yake zuwa daga ubangiji na ilhama na alfatihil akbar fatahi mafi girma allazi yafidu ma'ahu baharul ma'rifati billah wanda tekun nan na ma'arifa na sanin Allah ya fi yake kwarara ma'ahu tare da alfatuhul akbaru ina fata an gane wa illa in ba a samu waridul fatihil akbari ba to fala ba za ka taɓa samun ma'arifa ba tare da wancan awaridi wato yanna maka a ƙarshe akan samu tsananin karamci na ubangiji da baiwa ta Allah tare da aridin sai Allah ya kwararo masa wani abu da ake masa alfatuhul akbar ko waridul fatihul akbar wanda yake kwarara daga tekun ma'arifa na ubangiji don aka ce teku ya zo ai zai wanke dukkan komai duk wani daula ta mushi ba teku ba dan ambaliyan nan da aka yi mana ruwan korama ma ya wanke gidaje da yawa ya wanke gonaki da yawa ya wanke dauda da yawa ballantana kuma teku na ma'arifa na sanin Allah in babu waridul fatih al-akbari to tare da awaridi kan zuciya ba za ta taba tsarkaka ba ba za ta taba samun ma'arifa ba yace fala ta dumau amma ka dinga tsammanin an ya khaluwa qalbuka zuciyarka za ta wofinta min zalami daga duhu na shakku da gairu da gairiya wal kadar da gurbata ma damar fi kalbika hazihil awaridu matukar waɗannan awaribai suna nan a zaune a cikin zuciyarka kar ma ka dinga tsammanin wai za ka tsarkaka wannan duhu da gurɓata zai wofinta zai kaɗaita zai yaye daga zuciyarka domin wancan wari lufatul akbari ba kowa ba ne ɗaiɗaiku ne a awazu minal kibritul ahmar yana da wuya fiye da jazzai ba ba kowa da yake samunsa ba sai wanda inaya ta riske shi daga cikin inayatullah saboda haka karka zauna a gefe kana tsammanin waridu fatil akbari ka bar a waridai a cikin zuciyarka shi yasa ce falata dimma karka yi kwadayi ko ka yi tsammanin an ya kaluwa kalbuka min salami wal kudar cewa zuciyarka za ta wofinta za ta tsarkaka daga duhun nan na shakku da kuma gurbatar zuciya ma da matfi kalbika hazihil awari matakar waɗannan awaridai suna nan a cikin zuciyarka wa hadaratul haqqi kaga halara ta ubangiji jariyatu mai gudana ce alan nasabi abu sa nasaba la takhruju an nasabiya ba ta fita ga nasabarta yanda ka san mutum baya canja iyayensa da suka haife shi ba ita ce nasaba ba baya canja kakanninsa baya canja ƴan uwansa kikikai ko li'abbai ko li'abbai baya canja kawunansa ko baffofinsa yace ba danginsa bane to haka nan hadaratul haqqi halara ta ubangiji tana da ƴaƴanta ka gane ai ita ma tana gudana ne alal nasabi kuma la takhruju an nasabi ba ta fita daga nasabat to alhamdulillah har yanzu a cikin maganganun shehu tijjani